إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu
‘Yan uwa masu kallonmu da saurare barkanmu da barkanmu da sake saduwa da ku a wannan kafa ta gidan rediyo da TV na Bonfere a nan Yamai jamhuriyar Nijar. A yau muna biyu ga wata na biyar hijira ta manzo rahama sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1447 yayi daidai da 24 ga wata na goma miladiya ta Isa alaihi salam shekara ta 2025. yan uwa kamar yadda muka saba muna tare da shehi malami sheik abdulmalik eh, daga nan yame eh, inda malam ke muna karatu kan al-istimar ina sa ran ah, wannan shekara insha Allah ta'ala muna cikin shekara ta uku a karamin kalla na'am haka ne Allah shi jagoranci a karamin kalla Allahumma amin.
wannan maudu'i mai fadin girma ne sosai gaskiya gaskiya Eh, idan ban manta ba karatu na karshe da aka yi an yi shi kan nuqatul arba'a na'am an-nuqat al-arba haka ne نقاط الأربعة يوا.
يوا إيه. تو أنا تكين تعريفه أنواعه أسبابه آثاره Mm, تو يو إن شاء الله تعالى بعد بات الوقت شيبا زا متاشي كان التتبيع na'am تو أكرمك الله بسم الله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ‘Yan uwa masu kallonmu da sauraronmu ta kafar yada labarai ta Bonfere da take nan Yamai babban birnin jamhuriyar Nijar muna muku gaisuwa ta addinin Musulunci. Muna ƙara godewa Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa da ganin damarsa da falalarsa ya ba mu iko muka sake haɗuwa da ku a yau kenan bayan mun je hutu na tsawon lokaci ko mu ce watanni.
نعم dama daga ramadana ya kusanto eh, da wata ɗaya ko da sati uku haka ake dakatar da karatu نعم kuma bayan sallah eh, da wata ɗaya haka ko biyu ake dawowa karatu inda ma ta samu نعم
to eh, صلى بابا sallah babba sallar idi babba kenan نعم To, kuma eh, wannan maudu'i da muka fara kamar yadda Alaramu Isa ya bayani, mun shigo cikin shekara ta uku cikin wannan maudu'i don maudu'i ne mai faɗi kwarai da gaske.
نعم Sannan kuma ina ganin wannan shi ne karatu na ashirin da an kai a cikin wannan maudu'i, wanda kuma shi zai zamanto eh, na ashirin da ɗai yanzu, tunda an yi ashirin, أمم.
kuma gabar da muka ɗauka tasirin mulkin mallaka game da addini.
نعم wanda karatu goma sha uku aka yi karkashin addini Mhm.
kenan yau na sha hudu za a yi karkashin addini karkashin addini kenan al-istimar da anwa'uhu da asbabuhu da ta'rifuhu da atharuhu ko ta'thiruhu karatu ashirin aka yi yau na za a yi na ashirin da ɗaya 21 sannan kuma tasirin shi game da addini karatu goma sha uku aka yi yau za a tashi na sha yau za a tashi na sha hudu don mu gane Na'am.
matashi ya tun da yau ne karatu na farko na'am insha Allah wanda wannan maudu'i gaskiya yana da tsawo kwarai da gaske kuma ina ganin yana daga cikin maudu'an da watakila zuwa gaba za mu yi bayanin su waɗanda suna ɗaukar lokaci mai tsawo kamar ba za a saurin ƙare su ba saboda ɗaliban ilimi wato ɓangare ne ko in ce wuri ne wanda yake na bincike mai faɗi kwarai da gaske sai a ɗan faɗe su zuwa gaba insha Allah ta'ala saboda ɗaliban ilimi su ma su zage damtse wajen bincike gaskiya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Amin.
Allah kuma ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya Amin.
muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karku muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance mu kuma mu da mu da ku gaba daya amin nukta wadda za mu tashi a kanta yau ƙarƙashin tasirin mulkin mallaka game da addini abin da ya shafi addini shine nukta ta at-tatbiya na'am an gane ko in mun ka ce at-tatbiya kalima ce wadda ta samo asali daga taba'a Mm.
an gane ko kenan asalinta da ta'un ne da ba'un da ainun an gane ko yawwa to da ta'un da ya'un ƙara su ne aka yi Mm.
tunda asalin kalimar in ka je cikin kamus kamar cikin ilmu sarf inda ka bincike kan kalima sai ka cire azzawaid Mm.
haruffan da an ka cire sannan sai ka yi raddu al-maqlubu ila aslihi kalimar da harafin da an canza mishi siga sai ka mai da shi zuwa ga asalinsa shi yasa mutumin da bai san ilmu sarf ba wasu kalimomi ba zai iya binciken su ba a cikin mi a cikin kamus Na'am.
yanzu ka kamar qala in ka tabi dan shi qala baka zuwa wajen kafun da alifun da lamun kuskure ne ba za ka same shi ba to ina za ka same shi wannan alif ɗin ta ƙala asalinta wawun ne shi yasa in ka ce ƙala sai ka ce ya ƙulu asalin shi ƙawala ya ƙulu kenan babin ƙafun da wawun da lamun can za ka neme ta to haka misali mala idan ya zamanto mala za ka biɗa to babin da za ka neman wannan kalima shine mimun ya'un lamun domin mala ya milu ake cewa To.
kenan baka zuwa ka ce a'a mimun da alifin a'a wannan sai ka san ilmu sarfu ka san asalin ta ga daga inda aka ciro ta ita rato ta na'am in mala ya mulu na kuma mimun wawun lamun domin akwai mala ya milu ya karkata akwai mala ya mulu ya rike abu matsayin dukiya ya sai shi ya aji don saboda ya ci riba zuwa gaba Na'am.
an gane ko Na'am.
to hakan ga kala ya kulu kenan wajen kafin wawun lamun zaka dibin shi haka kala ya kilu an gane ko shi kuma wajen kafin ya- eh, ya'un lamun domin kala ya kilu kailulatan Mm.
yana da kyau ɗalibin ilimi dole ya san irin waɗannan abubuwa to azzawaid kenan yanzu ga kalma ta at-tatbiya in za mu je neman ta cikin kamus sai mun cire ta'un saboda ƙara ta akai sai mun cire ya'un saboda ƙara ta akai sai mu je wajen taba'a na'am kalima ta taba'a fil asli a larabci tana nufin ruhewa an gane ko ka ruhe abu an gane ko wa Allah ya ce bal taba'a Allahu alaiha bi kufrihim fala yu'minuna illa qalila wa qalu qulubuna ghulf yahuda suka ce zukatan su ruhe suke na'am ba sa fahimtar gaskiya ba sa karɓa alkhairi No.
sai an ka ce a'a an ka ce bal taba Allahu alaiha kaga Allah ya ruhi ko ka ce ya yumke inji malaman zauri wato zukatan suna da wani ruhi ne to wannan kalmar tana nufin at-taba ruhewa abu idan aka ruhe shi daga nan kuma aka samo at-tabi'a saboda abinda aka rufe zai tafi ne akan mi akan hali guda ba abin da ke shiga ba abin da ke fita na'am To an gane ko to daga nan an ka samu a tabi'a abinda suke kira nature tabi'a dama ba haushe shi kanshi da ya ɗauko kalima ta tabi'a sai ka ji an cewa ne bai da tabi'a mai kyau Mm, na'am.
to daga tabi'a ne ma'ana abinda ya saba aikatawa yau da gobe har ya zan jiki gare shi Na'am.
shi ya sama baturi yake cewa l'habitude est une seconde nature l'habitude abinda mutum ya saba maimaita aikatawa Na'am.
to zai zama to ɗabi'a ta yi ta biyu ma'ana ko da ba Allah bai halicci mutum da ɗabi'a ba in dai an ka kaddara mai yawan maimaita abu to zai koma ɗabi'a shi ɗauki misali mashayin taba Na'am.
kaga ba a yawan mutum dai da karin taba ko yana shan taba amma in yana shan taba har yayi nisa sai ya kai inda in bai sha taba ba zai samu matsala a rayuwar shi ɗauki mashayin giya idan yana shan giya sai ya kai inda wani lokaci wani ciwo da ake ce ma cirrhosis in ya kama shi idan bai sha giyar ba ma mutuwa zai yi shi Ya yasa zama mai ɗabi'a.
yau ya zamanto mai Na'am.
ɗabi'a an gane ko ta bi jikin shi haka masu shan kwaya haka masu shan kokayin to haka in mutum ya saba da wata mummu shi yasa ba a son mutum yayi sabo da mummunar ɗabi'a mutumin da zai saba da zagin mutane cin mutuncin mutane to zai kai inda abin ya zan ɗabi'a gare shi ko mutumin da ya saba da yawan fitina za ga mutumin da ya saba da yawan fitina shi in ba da ma ba a fitina ma babu shi wannan wurin na'am muna ganewa Gaskiya.
yawwa to daga nan wannan kalimar ta samu wato asali ta tabi'a kenan Na'am.
ina fata ana fahimta ta bal ma an yi ma wani malami tambaya in ban manta ba cikin al-mabsut na Imam Sarkhasi eh, cikin malaman dai Hanafiya ne an kai musu tambaya Na'am.
me hukuncin mutumin da yake shan giya har ya kai inda in bai sha ba mutuwa zai yi na'am to kaga ga tambaya ce akwai shubha gare ta Gaskiya.
malam naka so a kada cikin rami ka san akwai wanda sai ya dibi inda hatsari shi ke sai hijiho tambaya gaskiya shi malamin kaga yanzu in yace ya daina shan giya to kamar ya kashe shi na gaskiya in kuma yace ya sha giya kuma haramun ne shan giya Ya halatta sai ne.
yace to shi abinda zai ci Mm.
likitoci tunda sun auna bai rayuwa sai da giya a dibi daidai gwargwadon abinda in ya sha zai rayu a bashi yace kuma hukunci ne shi na can wajen Allah lahira Allahu akbar ah to kana da mutum shi kaɗa karami Ah.
ba za ka yadda mutum shi kaɗa karami ba ina fata ana fahimta ta to kaga wannan abu nuwas ɗaya daga cikin shu'ara na daular abbasiya ana ba da labarin shi yana shan giya hatta zan jiki gare shi na'am to shine sai malami ya mai wa'azi yace abu nuwas ka ji tsoron Allah shan giya bai da kyau Mm.
to abu nuwas ya ce kai mallan ka bar zargi na saboda na kai mugun matsayi Mm.
ya ce ma mallan wadawi ni billati kanat hiya da'u wadawi ni ya ce mallan kai mini magani ma'ana abin da zai zama towa magani gare ni billati kanat hiya da'u abin nan da a ciyo na shine an magani na don ya kai inda in bai sha ba matsala zai samu to kenan ko in ka ci- in in ana neman a mai magani to sai an bashi ciyo shi yasa yan kwaya in sun kai nisa sai sun kai inda in ba su sha kwayar ba ma shine ciyon su La hawla.
shi yasa amerika yanzu akwai santar santar na shan kokain wanda gwamnati ta san da zaman su
a Amurka a amerika santar ne na shan kokain gwamnatin ma ta sa an ka yi su kawo la hawla ya aka yi haka saboda masu shan kokain amerika ka san akwai doka ta mallakan makami to idan suka yi talauci ba su da kuɗi masu shan kokain in sun ka kai cikin wannan- wani mummunan hali suna halbe mutane su karɓi kuɗi su ɗauki kuɗi saboda su je su sha kokain to duk wanda likita an ka auna shi jinin shi ya riga ya cakuɗa da kokain to za a dibi gram nawa ne sai likita ya ba shi takarda akwai santar santar da gwamnati ta yi na shan kokain sai ya zo ya ba su wa wanga gram kaza yake sha sai a ba shi ya sha don saboda kai ya kashe mutane la hawla wala Allah kai wani tsari quwwata. amin ya Allah almuhimmu kalima ta at-tatbiya to ita ko yanzu mun ce an ƙara mata ta'un da ya'un ya an ƙara mata eh, ya'un da ta'un saboda ta tashi daga taba'a ta koma tabba'a Mm.
ina fata an fince ni Na'am.
tabba'a yutabbi'u tatbi'an mislu eh, karrama yukarrimu takriman Na'am.
mayyaza yumayyizu tamyizan dammara yudammiru tadmiran an gane ko Na'am.
thaqqala yuthaqilu tasqilan muna ganewa Na'am.
to kenan daga nan ta samu asiri ta koma ruba'i mudha'af tabba'a yutabbi'u tatbi'an Na'am.
daga nan ga kalma ta samu asali na'am.
ba a shiga karatu haka sagaga Mm, gaskiya.
dole kalima tana buka wato yana daga cikin kurakuran da masu wa'azi masu muhadara masu khutba ɗaliban ilimi muke yi sai ka zo zaka bayani kan abu baka ɗauko shi tun daga tushe ba daga asali sai kaga mutane yalla kai kanka kenan baka fahimci abin da kyau ba in kuma ka fahimce shi da kyau baka ɗauko nan ba to zaka ba mutane abu ne a gutsire ka gunce shi kenan Na'am.
ya kamata mm mm, wanga abin ga daga inda ya samu asali ga da yadda ake sarrafa shi to kaga daga nan ka ba mutum fondation ta ta karatu na'am to kenan yanzu kalima ta tabba a yi tabbi'u tatbi'an Na'am.
shine ka mai da abu ya koma ɗabi'arka muna gane ko Na'am.
ma'ana kai na za ka daidaita shi ka maida shi irin yadda kake so yanzu misali don mu gani akwai eh, sai a ce gado na kwana Na'am.
akwai wani gado shi na nan da an kai wanda filiyan shi aka yi na'am ma'ana ana naɗe shi na'am na'am to sai ka ga kai na za ka naɗe shi Eh, wani lokacin ma ana iya maida shi kujera Mhm.
wani lokacin sai a maida shi gado Na'am.
wani lokacin a mai tsawo a maida shi mai tsawo wani lokacin Haka.
to wannan shi ake kira at-tatbiya ka maida abu irin yadda kake son ɗabi'a ka ta dace da shi na'am to shine suke kira da faransanci la normalisation la normalisation na'am muna ji ko Na'am.
to tasirin turawa na mulkin mallaka game da wannan at-tatbiya din shine zamu bayani kan na'am shi akramakallah
ina ganin ai abin ya fito a Na'am, fili gaskiya.
to normalization tana da bangarori daban-daban dan ita ma kamar al-istimar take tana shiga cikin bangarori daban-daban daban-daban kowane bangare na rayuwa amma abin da nake so za mu yi bayani ne tun da ba cikin istimar muke za mu yi bayani kan nukta guda biyar da suke da alaka da wannan waɗanda suna da muhimmanci kwarai da gaske Na'am.
na fata ana fahimta ta na farko shine eh, wato تطبيع التعليم تطبيع التعليم الديني kamar a daidaita a saita karantarwa ta addini ta dace irin yadda su turawa suke so
na'am na biyu tatbi' al-khitab ad-da'wi ko ko tatbi' ad-da'wati al-islamiyya a mai da tsarin da'awa ta addinin musulunci irin yadda turawa suke so
na'am na uku tatbi' alhiwar addini an gane ko a mai da tattaunawa ta addini kasan cikin addini akwai tattaunawa A b- dai kamar tattaunawa ta addini ta zamanto ta bi tsarin da turawa suke bukata
na'am muna ganewa Na'am.
na hudu tatbi' tatbi'il mustalahat ad-diniyya ayi normalizan term na addinin musulunci su tahi irin yadda tsarin da turawa suke so na biyar sai tatbi'ul alƙabil ilmiya a yi normalization na laƙabi na ilimi ya tahi yadda turawa suke so waɗanga bayan ina zan ɗauka ƙarƙashin shi akwai nukuta ta hi nukuta ɗari
karkashin wannan ƙarƙashin wanga kaga shi ma an ci abin shi a shekaru na gaskiya to amma insha Allah ta'ala muhadara ta gaba akwai eh, mawdu'at kin da suke ɗaukar lokaci mai tsawo to ina son za a yi bayani kansu saboda kowane mawdu'i in aka ja shi zai iya ɗaukar shekara goma an gane ko Na'am.
to kenan kuma eh, in an ka samu mawdu'i goma kaga goma gida goma kaga shekara ɗari na Na'am, to kuma in ba wani taimakon Allah ba Allah rama Isa yanzu ko ko kwana goma ai wani abu na ga wannan rayuwa da muke Gaskiya, ciki gaskiya.
to don haka dai za mu yi kokari insha Allah mu faɗe su muna Na'am, ganewa na'am.
saboda ɗaliban ilmi bangare ne na bincike mai faɗi su kama kansu na'am rayuwa ba tabbas gari ta ba gaskiya gaskiya.
mun gane ko Na'am.
to sai mu zo cikin maudu'in mu yanzu gadan gadan Na'am.
tatbi' abin nan al- al- at-ta'lim ad-dini tatbi'u at-ta'lim ad-dini shine ayi normalisation na enseignement islamique kamar me nake nufi turawa sun fahimci akwai wata matsala game da karantarwa ta addini kasan shi baturi daga cikin abin da yake so control
komi sai ya mallake yawwa saboda in baka kontrolen abu to komi na iya faruwa
na'am shi yasa babban abin da suke so ya zamanto komi yana ƙarƙashin kontrol kinsu ta yadda ba za a iya hita ba shi yasa duk sistem kinmu gaba ɗaya ba wai sai na addini ba Mm-mm. duk sistem kinmu gaba ɗaya suna kontrolen shi komi tsarin rayuwar mu kenan siyasanmu kaga su suke kontrolinta addininmu suna son su yi kontrolin shi bisa ga tsarin su zai tahiya tattalin arzikinmu suke buga muna kuɗi kontrol ne Mm.
iliminmu na geografiya suna sun ka tsara ƙasashen saboda su yi kontrolinmu bisa ga tsarin su don ba muna mun ka yanka ƙasashen ba la hawla wala quwwata illa tarihinmu sun kwashe littattafan waɗanda an ka rubuta da ma yarurruka na ƙasashenmu da waɗanda an ka rubuta da larabci da sauran yarurruka sun kwashe sun kai can suna sorbonne suna oxford suna eh, library ta congress ta america suna can aji sun sake rubuta su da yarensu kuma da yarensu za a karantar da mu kuma su ne reference a tarihinmu kaga sun yi kontrolin tarihinmu kuma sai abinda sun kaga dama na zan Sa- yo- yo su za- yo, hatta da yadda aka ba su wani ai tsarin da za a baka abin aina su ne muna gane wannan Na'am, to haka control na abin da ya shahi eh, tari zamantakewa suke controlling kin zamantakewa mu saboda sun san ya za a yi mu yi yaƙi ya za a yi ba za mu zauna lahiya ba saboda sun san zamantakewa mu sun san tsohin matsalolin da akwai tsakankanin mu na'am
ka fahimta Na'am.
to haka dai in ka ɗauka control na tarbiyyar mu ya za mu tarbiyyantar da 'ya'yanmu ga ab- ɗanka ga abin da za ka ce mai ga abin da bai dace kai mai ba kuma in ka yi kaza za a ɗaure ka in ka yi kaza za a yi kaza matakka ga yadda sun yi controlling kin tarbiyyar gidanka
la haula muna ganewa to haka cikin bangaren shari'a suke da dokokin nasu ake aiki da su sai su yi kontrolen ku ba yadda za a yi ku ja sai bisa ga tsarin ku bisa ga tsarin su na'am haka dai cikin tsaro suke kontrolin kinmu sun san makamin da za su sayi ba su yarda ka sai makami iri kaza ba ba su yarda a sai da makami iri kaza ba a tattalin arziki ba su yarda ka sayar da kaza ba ba su yarda sai dai su su hidda su tai su sai suwa sai dai su saye gare ka yadda suke so su sayar yadda suke so suke da kasuwannin duniya suke tsaye da ba suke da arziki ba amma suke iya tsara free din abubuwa la haula wala quwwata wannan shi ba karatu ne in an ka ɗauke shi a sai tsara ake kiran shi wato yadda ake kontrolin na al'umma cikin kowane ɓangare wanga maudu'i shi ma in ka ɗauke shi sai ya ja shekaru masu yawa shi yasa ina kira zuwa ga ɗalibai kada mu zamanto taqlidi muna zama taqlidul a'ma fil ilm kamar ilimin mu ya zamanto kullun kai baka da wani abu wanda zaka karawa baka iya ragewa baka iya nakadi ba baka san me yasa ka karbi kaza ba baka san me yasa baka karbi kaza ba wannan ba karatu bane dole sai an samu ash-shakhsiyyah al-ilmiyya Na'am.
kana da damar da zaka cewa abu kaza ka yarda da shi ga dalilanka abu kaza baka yarda da shi ba ga dalilanka ka san qawaidul ilmiya ulumul ala Na'am.
saboda ka sarrafa karatu ka hiddo mawdu'ai daban-daban amma yi zanto kai kawai ka san eh, kamar abin da larabci suke cewa babgha kamar aku in wani ya ce kaza kai ma ka ce kaza in bai ce ba kuma kai baka ce ba je kana yi ka je kana yi ka Mm.
malaman mu magabata ba haka sun karayu ba na'am kowanne malami in ka karanta tarihin shi yana da fatawa ta zamanin shi wadda a zamanin shi ne wannan abin ya faru sai yayi nashi fatawoyin don ya bada amsa na'am to amma kai ka ce a kai shi kenan sai dai ka tsaya babu wani tunani a'a su magabata ana ihtiramin su ana amfani da asarakin su Na'am.
amma akwai qadayal mu'asira waɗanda sun shafe mu ne tana yiwa a zamanin su babu wannan abin kuma shari'a ba ta tsayawa dole sai an fitar da hukunci kai kuma ka ce a shikenan a tsaya shikenan eh, yanzu sai a ce hukuncin teli zamanin sahabbai babu teli zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu teli zamanin eh, eh, kaza babu teli shikenan to sai mu zama na teli haram wani irin tunani ne yake Babu.
muke da shi kaga dole sai ilimi ya zama to ilimi ne mai mai haihuwa in babu ulumul alal lughawiyya wa shar'iyya kuma ilimin ka tsayawa zai yi mun ji wannan da kyau alaran isa na'am a garin kallon to tatbi'ut ta'limi tatbi'ut ta'limi dini ana son a mai da tsarin karantarwa ta addini ta zama to tsarin turawa za ta bi saboda mi saboda sun fahimci cewa tun lokacin da an kai mulkin mallaka babu inda sun ka sami matsala irin kasashen da akwai addinin musulunci na'am an gane ko an yi yaƙe-yaƙe kuma malamai suna da tasiri cikin al'umma na'am muna ganewa sabanin waɗansu wurare waɗanda addinan ba addinin musulunci ba ne amma duk da haka sun sha gwagwarmaya don ɗan adam bai yadda ne a zo a mamaye shi a mulke shi a adalci bisa ga tsarin wani an samu sarakai na gargajiya masu al'adodi in ka yanzu irin ƙasar ghana inda sarakai na al'ada suke nan na gargajiya sun yaƙi turawa kuma suna rike da sauran tarbiyoyin su ce ba su yarda da kaza ba ba su yarda da kaza ba amma inda an kai samun matsala inda akwai malaman addini na'am to wannan yasa sun samu matsala na biyu sun gane cewa duk inda akwai addinin musulunci har yanzu ba su samu karbuwa ba
har yanzu har yanzu zan dan baka misali wanda misali mun taho din shi amma mu sake maimaitawa saboda wani tana yawa yamanci gaskiya yanzu ɗauki arewacin Najeriya da kudancin Najeriya.
Na'am.
Najeriya ƙasa guda ce. Amma yanzu in ka tafi kudancin Najeriya za ka iski tsoho ɗan shekara tamanin yana English. Duk da yake English ɗin da yake yi broken ce. Ma'ana ba English ba ce mai gra- mai mai grammar mai ƙa'idodi.
Na'am.
Amma dai yana ji.
na'am dan shekara 80 ɗan shekara tamanin. Ko hiyar haka. Kuma bai taɓa zuwa uh, makarantar boko ba. amma in ka taya arewa za ka iske profesa profesa in ba ka zo wajen aiki ma bai ma damar turancin ba Allah.
profesa ne wanda a duniya ma yana daga cikin manya-manyan masana amma wallahi in- in- in yana gari yana harkokin shi ba ruwa ne da turancin sai in ya in ta kama yawa sa'an ne zaka sanin yayi to wannan abin yana musu tasiri saboda addini Na'am.
yanzu in ka duba akwai waɗanda ma saboda tsananin kishin addini su abinda sun ka ɗauki faransanci da ingilishi kahirci
na'am kai tsaye Mm.
ina fata na fahimta ta.
Na'am.
daga nan na ai boko haram ta samu Eh, asali Allahu akbar kana fahimta ta saboda can lokacin da turawan suka shigo su suke karantarwa kafirai ne na'am na biyu lokacin da suka daga sun cakuɗa ƙasashen sai zamanto kafirai an kawo su yankunan musulmi suna karantarwa in ka ɗauki burkina da mutanen burkina No.
da kuma mutanen benin da mutanen togo an gane ko da mutanen senegal an yi kawo su nan nijar su karantas na'am wasu daga cikinsu ba musulmi ba ne haka to shi yasa malamai sai suka ce wannan abin kafirci ne muna ganewa Na'am.
domin ana koya ma iyayen mutane a ce musu babu Allah Dieu n'existe plus Mm, muna ganewa Na'am.
to amma yanzu iyan musulmi sun yi bokon har sun zama to su ne ke rike da wurin kaga situation kin da lokacin ya canza ba ɗaya bane na'am na'am muna ganewa Na'am.
lokacin ya canza ba ɗaya bane amma shi yasa wasu da an ce turanci sai su ce kafirci amma wannan shi yare ba shi ne kafirci ba Na'am.
yanzu mu ɗauki waɗanda suka fi kowa ta'addanci bisa doron ƙasa a tarihi yahudawa ne na'am haka dai ko ba haka ba haka ne to annabi musa cikin yahudawa haito da wani yare ya magana
yahudanci wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumihi Na'am.
ko dan qur'ani da yare da wagga Gaskiya.
to annabi Musa ai da yaren yahudanci magana Haka.
annabi Isa da yaren yahudanci magana wa id qala Isa ibn Maryam ya bani isra'ila inni rasulullahi ilaykum musaddiqan lima bayna min at-taura Na'am.
to ai shi cikin bani isra'ila ya hito haka kuma yahudanci yake magana da shi to shi kenan sai yahudanci ya zan kafirci Gaskiya.
la a yahud a isra'ila akwai masallatai akwai musulmi cikin ta har yanzu a france ita ce kasar da ma yanzu europe ta hewan musulmi cikin europe Europe. A Italiya, Roma, Roma, Katolika.
na'am Can na babban masallacin Europe shi ke gaba ɗaya masallacin da ya kone girma a Europe a yanzu mas- Italiya shi ke.
na europe na musulmi Eh, na'am akwai masallatai eh, a Ingila akwai musulmi sai dai yawa ne ba su da. Kenan abin da ya kamata musulmi su gane a Rasha akwai musulmi, a China akwai musulmi, a India akwai musulmi.
gaskiya To abinda ba mu ganewa yare ba shine kafirci ba, ai zamanin annabi Muhammad sallallahu Alaihi wa alihi wa sallama su Abu Jahal, su Abu Lahab, Na'am.
waɗanda iri ne su, larabawa larabawa ne, to sun zan musulmi kenan?
a'a Ai, gaggan kafirai ne.
na'am Amma kuma da larabci suke magana kuma ƙure shana balma shi Abu Lahabin ma babban manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wa sallama ne, yawan babansa ne.
na'am Kuma cikin family ɗin yake, kuma wannan bai sa shi musulunci ba.
gaskiya to yana da kyau waɗansu abubuwa turawan da kaga suna kawo boko haram sai sun karanta tarihi sun gane akwai wata tsohuwar matsala tun da can da malamai sun hana a kai ƴaƴa lakul kuma suna ganin duk wanda ya boko galibi ba zai zama ko bai kafirta ba ba zai zama mutum na gari ba zai zama mashayin giya mabiyi mata da abin da ya kamata ka sai suka hana sa ƴaƴa yanzu da lokaci ya canza kuma tun da musulmin ne suke karantarwa kana fahimta ta Na'am.
sai sun ka kirkiro mu da wannan boko haram to ta wannan hanyar ce suke so muna tatbi'u ta'limu dini to sai suna son kaga ba su samu karbuwa ba ta yi yanzu kasa ba zan baka misali na biyu dauki yanzu Niger na'am
etudiyan ma na Niger da yawan su ba su iya faransai ba Gaskiya.
turancin yin daina akai gaskiya amma yanzu in ka te Cote d'Ivoire Na'am.
Ivory Coast zaka iske mutanen Ivory Coast ka gane ko Cote d'Ivoire Aha.
wanda bai taba zuwa boko ba yana faransin shi daidai Gaskiya.
sai dai mu ce ba- ba- ba- ba- faransai de la rue da yake yi ma ba ba faransanci ba da ingantacce to kaga wannan yasa sun gane addini yana musu illa Tabbas.
kuma a musamman addinin musulunci to sai sun ka ce ai tatbi'u ta'limu dini Mm, tatbi'u ta'limu dini yana da mataki guda uku
na'am na farko tatbi'u ta'limi ad-dakhili indahum can wajensu Aha.
muna ganewa Na'am.
na biyu tatbi'u ta'limu ad-dini ka gane ko al-hukumi a wajen sannan tatbi'u ta'limu ad-dini at-taqlidi
ta kama ka ji guda uku sai an fassara ku sai an yi bayani
in an ka ce tatbi' ta'limu addini ad-dakhili a gyara a yi normalizan karantarwa ta addini a can kasashen su ma'ana kaga su ba larabawa bane na'am sun san tarihin musulunci me sai suka kirkiro karantar da addinin musulunci a kasashen su sun ka kawo religion compare
Mhm.
an gane ko na'am comparative religion Mm, religion compare wai a yi karatun addinai a yi mukarana tsakankaninsu wadda nukta za ta zo can cikin alhiwar za mu bar ta zuwa can gaba To.
sannan sai sun ka kiro islamology wanda ake kira da ingilishi islamic study shine za ka karanta addinin musulunci amma da yarensu kuma akan tsarinsu la hawla wala quwwata yanzu in ka ta yi ingila ai ana karatun addinin musulunci a jami'a suna da religion compare suna da islamology france tana da shi italiya tun wajen amin nafsan set sun ka keɓe kujera ta karatun addini
na'am muna ganewa Na'am.
to wannan islamologikin nan tatbi'i ne ma'ana za ka karanta musulunci da abin da ya shahi karatun musulunci don lokacin mulkin mallaka da bayan lokacin mulkin mallaka akwai abin da ake kira wato wani tsari da sun ka hiddu wanda da shi ne za su yakar musulunci wanda shi ko zai zo cikin isaratu shubuhat ana kiran shi da faransanci occidentalism wanda suke kira orientalism da english shine ka karanta kasashen gabascin duniya da addinansu da al'adodinsu da tarihinsu da komai sai ana kiran shi occidentalism orientalism na'am
an gane ko No.
to manya-manyan waɗanda sun ka taimaka ma 'yan mulkin mallaka waɗannan mutanen ne an ji wannan da kyau wannan karatu to shi yasa za ka ga waɗannan islamolog da aka No.
haɗi sai ka iske mutum professor ne a islamology ka gane No.
ko ko kuma eh, mutum ne wanda ya yi religion compare har ya zan professor yana can ingila ko yana faransa ƙarshen ta bai taɓa zuwa ƙasashen laraba bai jin larabci duk abin da ya shafi ƙasashen musulmi inda a tambaya shi za a tambaya munan za ka ga mutum nan ya tashi kasashenmu nan a najeriya wa nan a najeriya ga najeriya ga da ke da iyaka da mu in ba bisa bisan gaba sama saman ga in kai in ka je jami'a kai yi karatun addinin musulunci in za ka yi research na master da na doctora sai ka yi angle
Mhm.
sai ka yi english to saboda allah allah ran isa mutumin da bai taba karatun english ba ko kuma ya dan karanta english sama sama ya zo magister an ka koya mai english wata shidda akwai abin da suke ce ma phonetic Mm.
an gane ko ben linguistic kaɗan je kaɗan yi phonetic na wata shidda ko shekara guda kuma an ka ce za ka rubuta masters da wannan- doctora da yaren english abin da ya shahi musulunci za ka rubuta daidai Allah ya zaɓa na ta.
sannan in an ka rubuta da yaren ta yi ma an rubuta daidai Aha.
wa zai kontrolin shi su Suwa.
saboda mutanen mu karatun ingilishi suka yi ba su yi kenan yanzu kaga dole wannan doktorakin karshe ingila ta komawa ko faransa yan a rubuta da faransanci kenan kaga karatunmu da tunaninmu na addini yana hannun wa Yana hannun su.
yana hannunsu to shi yasa waɗannan islamolog suna nan yanzu zaka ga uh, uh, an kira su an kira su les experts expert dan sun gane mus- duk malamai suna ta faɗin kaza bala'i na yanzu kaga orientalism kinan malamai sun bata sunan shi an gane ko occidentalism kinan da orientalism malamai sun bata sunan shi islamology islamolog sun bata shi ka fahimta sun ji duk ana bata sai sun kace les experts wai khabir khabirus sharq al-awsat Na'am.
muna gane ko Na'am.
to wannan ya kamata 'ya'yan musulmi da malamai da kuma matasa da al'umma ta san sharrin da ke karkashin wannan mutum yayi magana da musulunci yayi magana Qur'ani da hadisi da tarihin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da duk kasashen musulmai kuma bai iya komi cikin larabci ba kuma islamolog ne shi yasa waɗansu suke cewa wai yanzu mutumin da kuma islamolog ɗin gafa su suke wakiltar musulunci fa yanzu mu ko ɗiyan mu waɗanda sun ka tayin sun kai karto islamologi kin nafa duk wani taro da za a yi wa tunda suke jin turanci wa su za su wakiltar malaman addinin musulunci a kasashen mu wai wanda ya islamologi ya yi malamin da ya karantar da addini shekara ɗari ma a kasashen mu saboda shi wanga ya karantar da addini da larabci bai jin faransai bai jin anglais an gane ko su kuma waɗanda sun ka tai faransa sorbonne ko sun ka tai ƙasar ingila oxford sun kai karatu an gane ko wai suna jin ingilishi don haka in za a taro a ƙasashen mutum da gwamnati tana amfani da yaren turanci na faransa da na ingila su ne za su wakiltar malamai kuma su za su magana da ad- da- da- Da sunan da- da addini.
suna addinin musulunci Haulolan kotu.
Cin haka. A shi waɗanda sun kai tsaye sun kai ma addini aiki sun ka san addini da yaren addini su za su magana da addini zancen addini.
Gaskiya.
To wannan abin wutar shi tana nan tana ci ƙasashen musulmai. Mu dai za mu haɗi Mm.
don ba mu san korawa za ta yi tsawo ba.
Gaskiya.
Muna Na'am.
ganewa. To abu na biyu yanzu kaga islamoloji nan. Shi yasa wani malami ya ce bai dace a kira ta islamoloji ba. Wanda zai magana kan Qur'ani da hadisi da tarihin musulunci da komai bai san larabci ba bai san komai ba kuma ya to shi zai bamu fatawa yace ya kamata a kira shi jahiltoloji.
Na'am a garma kalla.
Muna ganewa ko?
Na'am.
To mun kare da wannan sai mu to nukta ta biyu ta at-tatbiya.
Na'am.
A- a- a- Cikin tsarin addini tatbiya na ta'limu dini al-hukumi. In ka duba da turawa sun ka fahimci musulunci yayi karfi ba su iya kontrolen karatun musulunci Na'am.
a kasashenmu sai suka ce to a yi ƙoƙari a maida shi ƙarƙashin tafiyar gwamnatoci saboda gwamnatocin galibin gwamnatoci yaran turawa ne Na'am.
To, in ka diba surtu Nijar yana daga cikin dalilin kawo Franco Arab a bari ta wuce a nan Nijar.
Na'am.
muna ganewa saboda da suka ga malamai sun ki ba da karfi a sa yaya sai an ka ce to a kawo at-ta'limul muzdawaj larabci da faransai faransai sai akwai wani malami wanda ya yaki da turawa kwarai sun san wannan wuri akwai tsananin tarihi sai sun kace a fara da nan aka fara kakkawa ta inda musulunci yake da karfi don abin sauran mutane su karba sai an ka tai sayi 1956 1957 sai an ka bude franco arab ta farko
asayi eh da an ka zo an ka buɗa ta mi suke gani da farko ma turakiya sun kai mai daga baya da sun kaga mallamai sun cije sai sun ka yarda an kai wannan tsarin saboda mi saboda za a rubuta kowa a rubuta saman tabulu lundi le premier janvier 1900 kaza sai kuma na a zo sai a rubuta bismillahir rahmanir rahim kenan tun da an ce kahirci na yanzu gashi an hada su an haɗa su na'am
muna ganewa Na'am.
to sai an ka zo an kai wannan shikenan sai eh, mutane sun kawo da ba da 'ya'yansu a sasu franco arab da Na'am.
zummar za su yi ma addini hidima muna ganewa Na'am.
to shi ko bature ba wannan ne bukatar shi ba tatbi'i ne yake son yayi yanzu zaka karanta faransanci zaka karanta addini amma abinda ake nuna maka wannan addinin bai da muhimmanci kana fahimta ta shi kawai za a dan karantawa da yana zakai dai ka dai dan sallar ka dai da wani abu ga inda duniya take Mm.
muna ganewa Na'am.
sannan kuma ana cire ma ruhin addini ka gane ko sai ya zama to ga mutum yayi karatu na franco arab amma sai kaga bai damu da addini ba wai wayayye na shi shi malami ne amma na zamani shassa ba a ce mai mallan sai dai a ce mai istar kana fahimta ta Na'am.
saboda shi istaz wayayye na istaz eh, zai ɗauki mallamai na gida ƙauyawa ba su san abin da suke yi ba istaz yana iya zuwa fada istaz bai sawa dogon jallabiya istaz yana iya sawa big blue da big rouge istaz yana iya sawa ver istaz yana iya zuwa fada a yi hira da shi a sha shayi istaz istaz yana iya scrabble istaz yana iya belot istaz yana iya indam istaz yana iya hira da yan mata istaz istaz istaz istaz Na'am, akramakallah.
amma in an ka ce mai malam akwai matsala kenan za a yi zancen haram da halat na'am in an ka ce mai malam za a yi zancen a yi magawa sallah Ah.
in an ka ce mai malam za a yi zancen fatawa in an ka ce mai malam za a yi zancen karantar da qur'ani da hadisi shi yasa su turawa ma diploma wanda adda alaka da addini ba su son shi amma in ka tai kasashen su kamar kasashen larabawa in ka tai inda- kamar yanzu inda turawa suke da tasiri Na'am.
in ka karanto literature arab lang ka taho yanzu sai ka samu aiki
Hmm?
kuma ko ina ana yi da kai saboda langa ka karanta literature baka da alaka da addini amma in ka karanto qur'ani ha shikenan an samu matsala in ka karanto hadisi an samu matsala in ka karanto shari'a musulunci an samu matsala ba a son wannan kwata kwata la hawla wala shi yasa kaka ganin da yawan su su sun hiso dai su yi bangaren da inda aka samu dai cuwa-cuwa ta duniya na'am mun ji wannan ko to menene suke son su kai gare shi tatbi'i na wannan idan an ka sa karatun addini ya koma a tsarin boko kenan nan da shekaru masu yawa ƙarshen ta kayi lise in kayi lise za ka yi university in kayi university duk ƙasar da ka je in ka tai maroc tana ƙarshen tasirin su in ka tai tunisi tana ƙarshen tasirin su in ka tai dama dama eh, eh, eh, irin su eh, ƙasashen khalij irin su saudiya da kuwait an gane ko No.
su ma yanzu turawan sun kada kafa sun sa ana ta caccanza saboda masu karɓar manya-manyan matsayi a can su ne waɗanda sun kai karatu ƙasashen turawa normalization kin ta isa kenan sai ya zama to wanda ke jagoranta university mutum da wanda bai damu da addini ba sai ya yi tasiri ga mutane la hawla wala quwwata na muka kai sallan nan ku yi ta damu mu "Eh, sallah sallah sallah sallah to kaga in mai kula da kai da jami'an madina idan- lista a akwai idan sallar asuba ba a gane ka ba ka fahimce ni Na'am.
hamsu salawat kinan da aka yi in ana ganin ka giyab yanzu na ana fasulkin ka
Hmm?
kuwar ka sa'i a yau kana karatun addini kuma baka kula da sallah ni an kai kenan Akwai matsala.
ala ilmu na wa tarbiya Mm.
da yawan matsalar mu yanzu da muke fama da ita muna da masu karanta suwa amma ba su da tarbiya Gaskiya.
ko ko musu da musu ba da tarbiya ba Gaskiya.
shi ko ba an kawo kana kawai ka ba mutum ma'alumata ba a'a kuma ka bashi tarbiya Tarbiyya, ka tabbas.
koya mai yadda zai sarrafa ilimin nan ya amfani kanshi amfani al'umma to mu yanzu kawai dai abin da aka so a dai koya ma a dai koya ma in kana hafizin qur'ani kuma baka aiki da alqur'ani akwai saura mana gaskiya shi yasa ba malami ake bukata kadai ba ko mushe Mm-mm. mushe mai mutunci mai daraja mai karantar da 'ya'yan mutane ilimi kuma ya koya musu tarbiyya amma mushe na ɗaukar randevu da eh, ɗaliba ta yi a a geto mu- eh, mai karanta suwa istazu shi ɗauki randevu da budurwa ya ne da shi karanta suwa ka gani an kai kidan gaskiya ko matsala
dole na an gane ko Na'am, to haka.
ana na ana tahiya abin da suke so kenan yanzu in ka zo ka yi doktora ka zan profesa sai ya zamanto ku ne za ku zamanto wa madadin malamai na addini shi addini in za a tattauna akan shi ai hujja ce da dalili Tabbas.
dan kayi jami'a ko baka je jami'a ba ai kahin zamanin da an kai jami'a shekara nawa ne an kawo yin jami'a nawa ne duk da yake kasashen musulmi suna ganin kasar Maroko ita ce kasar da ta fara yin eh, kamar jami'a a kasashen musulmi kamar shekara 700 da sun kauce ina fata ana fahimta ta set son zan fase kwa amma za- zamanin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ai babu diploma tabbas zamanin sahabbai babu zamanin abubakar babu zamanin umar babu usmanu babu aliyu babu zamanin su imamu malik abu hanifa imamu shafi'i ahmad bin hanbal babu diplom to ya an kai sai zaman to yanzu babu mai magana bisa ga addini alhali duk rubuce rubucen magabatan mutum kahin a kirkiro waɗannan abubuwan ne
kuma da karatuttukan su ne ake karanta ba dole ne ba Kowa cikin jami'a.
aje nasu kai naka in ga wanda za ka kai labari in babu littafin su ai kai baka iya rubutu gaskiya muna gane ko Na'am.
to yanzu mu ba mu ce mutum dan yayi karatu irin wanga na jami'a ba bai da amfani ba haka muke nufi na'am balma shi karatun jami'a in an hada shi da karatu na addini na gida yana kyau yanzu kaga waɗanda sun kai zauri ɗauki kan misalin Najeriya mutum ya karatun zauri ya je jami'a da ya dawo sai ka iske ko ina wani bangare ya goge Allahu akbar ta yi can Saudiya masu zuwa gidajen malamai suna ɗaukar karatu da kuma masu zuwa masallaci ai Saudiya ba karatun jami'a ne ke ba mutum karatu ba a'a masallaci na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ai ana karanta suwa masallaci na makka ai akwai malamai masu bada Haka.
karatu gidajensu suna bada karatu to sai ka zo nan kana ɗaukar ilimi da wannan da wannan sai ka haɗa sai ka san mi masani Gaskiya.
to amma in ka ce ka ɗauki wancan ɗin musamman shi wancan na tsari kuma ka yi zaman ka to matsala ake samu saboda babu faɗaɗa bincike dama ana shiryar da kai ne yadda za ka iya zamantowa mai bahasi ba wai ana baka ilimi ba ne na'am to kaji abin da ya kawo matsala aljami'a tukharriju an gane ko Eh, al- aljami'a la tukharriju ulama ba ta hitar da malami a ce da ka hitar da jami'a ka san malami a wa inna ma tukharriju albuhath wal muthaqqafin tana fitar da masu bincike ne kenan ka waye kuma da wayayi wanda sun kasan yadda ake bincike na'am mun gane wannan da kyau Na'am.
to kaji yadda sun kai to yanzu shi da abin da ake so nan da dan lokaci kaɗan yanzu duk mallami na gida in yi magana ba a yadda da shi ba ko da ya kawo hujjoji da dalisi ya ce kai ba ƙauye na Tunda ga ba- waɗanda sun kai karatu sun ka waye ƙarshen ta shi kuma wanda aka cewa ya wayen nan shi bai karanta addini ba tunda ana karanta filozofi da larabci sai mutum ya ta karanta filozofi sai ku kawo mai littafin a hallare ku ce shi koya muku sallah eh me ya iya komi wallahi shi ba sai an koya mai sallah in dai ta kasashen laraba bai koyo addini ba haka shi ka zuwa kongo dan da larabci ke sawa a zan malami da duk larabawan duniya mallamai ne gaskiya sannan da iya larabci shi kadai zai isa baka san mustalahat da irin karanta shari'a ba yo da duk dan jami'a sai zan malami gaskiya amma a kasashen larabawa akwai filosofi ta yi kasar syria ta yi kasar tunisi ta yi kasar maroc ka iska mutum ya karanta filosofi ya shata duk da sallah bai yi bai damu da sallah ba la hawla wala quwwata kai balma wasu za su karanta addinin a kasashensu amma za ka iske ba su damu da addinin ba yanzu in ka tai tunisi in ba yanzu da an kai revolution kin ba mace za ka iskewa tana karantar da shari'ar musulunci tana da doktora a shari'ar musulunci a tunisi amma ginikin da take sawa ko mu ce skirt bakin guwanta shi kaga in budurwa in inda saurarta kaga ba karatu za a yi ba tambada ta za a yi sannan kuma zaka ji ta ce antum muslimun wa nahnu muslimun wal farqu bainana wa bainakum annakum tusalluna wa la nusalli ku musulmi ne mu ma musulmi ne sai dai bambancin mu da ku ku kuna sallah mu ba mu sallah la hawla wala quwwata wai mutumin da ke karantar da addinin musulunci ba to kaga yana da kyau yana da kyau matasan mu su san abin da ake ciki don in ka tayo su kasashen laraba in baka yi anniya ba marmakon karatun ka shi karo da imani ka in baka yi anniya ba wallahi in ma wanda ka tayo da shi ya tsaya ba an yi sa'a saboda Allah bai ce addini na larabawa bane na musulmi ne ya kamata mu gane wannan da kyau gaskiya gaskiya mun ji wannan Na'am, akan tatbi' ta'limul hukumi to yanzu kaga an kai tatbiqin shi kenan zai zama to mi tsarin da baturi ai talakkul baturi ya kawo ta kenan yanzu tsarin shi za a bi wajen karantar da addini wanda kaga da loka- loka- lokacin Turkiya tana son ta shiga cikin Union European ta yi ta bin hanyoyi daban-daban daban-daban daban-daban ba ta samu ba Na'am.
saboda adadin musulmi adda yawa cikinta Cikin- kenan in an kasa ta ita kadai za ta ƙara yawan adadin musulmi a Union European na'am kuma ƙasa ce ta musulmi sun yi yaƙi da ita sun ruguza khilafa ta musulunci sun taro da Ingi- da ingila da su faransa da su waye aka musu taron dangi aka ruguza daulat kenan yanzu in aka bari suka shigo akwai matsala na'am sannan kuma wannan lokaci tattalin arzikinta yana tashi ne bai girma ba yanzu da sun kaga tattalin arzikinta duk europe ya tashi sai sun ce su shigo sun ce su ku ba su shiga saboda bature ba allah a gaba ne ba ku- kuɗi na a gaban shi gaskiya
muna ganewa Na'am.
to daga cikin sharuɗan da sun ka sa musu sai an daina karantar da addinin musulunci a makarantu na ƙasar turkiya sai an kai shekara goma sha takwas ƙaton ƙaddara la hawla ya girma bai sallah baka koya mai komi ba sai in yayi bak shi ma in yayi bak sai in ya yarda zai karanta addinin musulunci sai shi dauki wannan filiyar aka ce mishi komi ko biran shi ko wace menene Hmm.
akar magala ko nan ga mu ma ayyun ba wanda ya faranko arab ba a'a ai munan franco a rudin kana tashi da shi ko eh to yanzu gwamnati ta aka son ta sa wannan tsarin ai kamar yanzu muna nan Niger a ce to yanzu in kuna son shiga Union European a- tun da sai har terminal ba a koyan mutum komi na addini sai in ya samu bak in yana son ya shiga addini musulunci sai shi bi wannan tsarin
na'am kaga akwai matsala ai ko matsala shi wancan francophone dama ai tsarin suna zalla Haka.
to amma ai dan a samu mutane su sa diya lakkol baturi yayi dubara yace to a kirkiro franco arab na biyu kuma a kirkiro école du fille an gane ko No.
makarantun yaya mata me yake nufi da makarantun yaya mata saboda mallamai sun ce ba a cakuɗa maza da mata Mm.
sai sun ka ce to yanzu a ce akwai école du fille école du fille akwai yan mata su kaɗai da su karatu sai an kai école du fille da an kai école du fille primaire an ka ƙari to in an kai primaire an ka ƙari mi za a samu
za a taya zuwa jami'a Eh, eh, a primaire daga primaire sai mi sai college to akwai college de filles Babu.
Allah mai isa Babu.
akwai lycée de filles Babu.
akwai université de filles
ba za akar magala ƙarya banza da yushi to kaga ashe su abin da suke so kenan to wannan tatbi'ut ta'lim addini al- al- al- al-hukumi addini al-hukumi yanzu kuma sai tatbi'ut di- eh, eh, ta'lim addini at-taqlidi karantarwa ta gargajiya Mm.
wai karantarwa da malamai suke yi karatun allo ta- ta- wai ta'limu ne taqlidi kaga daga ce mai taqlidi na gargajiya ma'ana kenan babu tsari cikin Babu shi tsari, na'am.
na biyu ka gane ko masu malamai masu karantar da karatun soro to tun daga kira ne taqlidi an bata sha'ani saboda mi saboda an nuna maka waɗannan da sun ka karanta sheka karatun allo da waɗanda sun ka karanta sheka karatun zauri karatun su barkataccen karatu na ga inda za a baka karatu mai tsari nan hukumi la hawla wala quwwata danje kenan Mm.
ka gani ko abu na biyu sai a nuna maka cewa wannan tsarin da suke karantarwa akan shi to sai an ka fahimci yana da wani wata illa mai hatsari Ma- galibin masu karantarwa waɗanda ba su da salar don Allah suke yi gaskiya to sai an ka ce to yanzu a ɗauki mataki a nemo salar kin da za a rinƙa yi musu biya to duk wannan salar da ake son a kawo ONG ONG na turawa kayan lokacin kudi tagga ai sun yi ta shigowa su yi bi- research yadda za a rinka yi ma malamai masu karantarwa a zauri da kuma karatun allo salar wannan salar kado amfazo ne ne gubace gaskiya kai yanzu mallami ba a bashi ko dala goma ga ta laraba dai wani ma bakin cikin ta kashe ba mallami can na aka dan samu mallan sha ɗaya jikka ta yi uku jikka uku a sati kuma a tahi tun da an yi noma a cigaba da tahiya Na'am.
to in an ka fara musu biya jikka ɗari da hamsin hamsin ga mallan kuma ya fara ɗaukar jikka ɗari da hamsin yana da mata guda yagga wata zaura ya kasa mata riba an ka ɗan buga ya samu ta biyu yagga wata zaura ta uku ya buga ka kasa mata riba an kai yagga wata zaura ta hudu ya kasa mata riba an kai sai ya mata hudu sai bature ya yanke salar to karatu za a yi ko ko mallan shi ta zo bai da kuɗin da zai ci da iyali ne haka sun kai fa yanzu ka diba yadda suke so yanzu a ƙasar saudiya a daina karanta ba ba wanda zai karantar da alƙur'ani a masallaci sai ɗan saudiya ƙasar hali yanzu.
ordon shi ne suke so su kawo sannan kuma ƙasar ordon ita ma ba a karantar da ba a son a karantar da ƙur'ani sai mutum ya kai lise ya ƙare shi yasa wani dipiti na ƙasar ordon ya hito ya ce musu in kun ka samu wagga takarda hannu da ku da Allah abinda Allah zai yi muku yace mustaqbalkin al'umma kuna kuke son ku hallaka saboda mi saboda dan saudiya mai kuɗi wanda ga shiga motar miliyon hamsin miliyon ɗari mai shaguna daban-daban shi zai zuwa shi karantar da kai alkur'ani cikin masallaci Alama.
baƙaƙen mu na suke karantar da ƴaƴan larabawa ko nawa an ka ba su alhamdulillah su sa aljihu su gode ma Allah shi yasa karatun qur'ani shi ke da ƙarfi to tun da bature ya gane ba a iya kontrolin malamai sai ana musu salar shi yasa ya kirkiro wannan tatbi'u talib a irin kai mutu malamai dan salar salar ko ko a ce gwamnati ta ba su wani abu ko a dan eh, kai su justice a ce sun karanta shari'a a dan rinka gurmayawa da su ko da aka jimawa su ji daɗi a dan sa su ƴan mota mai sanyi shikenan a yanki sai a yanki da an yanki sai ka ga mallan yanzu iya sun yi maiwa bai iya bai bai bai bai- bai kula da karanta wata addini wannan billahi allazi la ilaha illa huwa plan na don haka muna kira zuwa ga yan uwa ayi hattara waye mallami ko an ce ana baka salar wallahi ka rike gonarka gakka sai da gonarka kai ta noma kai ta cin haci da bakan meya eh gaskiya wannan shine hakikanin gaskiya gaskiya araba isa saboda an nuna mana lokaci ya fara matsowa cikin kalima ta eh, tatbi- la- la- la- tatbiya mun samu ta'alimul eh, addini eh, insha Allah ta'ala kuma eh, za mu zo cikin waɗannan nukata guda biyar a ɗan fara ja mu ga abin da Allah zai yi zuwa gaba dai insha Allah in akwai rayuwa eh, abin da muka faɗa zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana Amin.
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh to ƴan uwa masu kallon mu da saurari a duka dukkan alamu dai lokacin mu ya kare muna fatan Allah subhanahu wataala ya amfana da mu da abin da malam ya karanta da muwa kuma muna roƙon Allah ya nuna mana lokaci na gaba kuma ya ma malam ya ba malam dacewa a ci gaba da wannan karatu آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين اللهم حبب لنا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين